أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to muna na a cikin hal ko katin alfiyat bin malik ina ganin zamu dan koma baya dan kadan wa sabaka halin ma bi harfi jurra qad abau qad qad ma wa sabaka halin ma bi harfi jurra qad ma bi harfin jurra qad abau wa la amna'uhu qad warada faqad warad shukran kun ga gurin ko inda muka dan yi baya to anan ibn malik zai tattauna ne akan matsalar wai shin ya halasta a riganyi hal da sahibu ha wanda yake jar da majurur ko ko bai halasta ba mazhaban jumhurin malamai sun tafi akan cewa la yajuzu taqdimul hal ala sahibi hal majurur bi harfin dan haka a nasu ba za ka ce na'am shukran marartu bi hindin jalisatin marartu bi hindin jalisa saboda kun ga ai ha- jalisa shine mene hal ko hindin kuma fa sahibul hal ko amma anan ai wa huwa majrurun ko to jumhur sun tafi alal man'i jumhur su sun ce ba za a riganyi hal ba a ba za a riganyi hal da ja da majurur ba a inda su suka tafi kenan amma abu alil farisi wabin kaisan wabin burhan sun tafi cewa ya halasta a hakan ya halasta ya halasta a riganyi hal almanu inda jumhur ko su kuma alfarisi da ibn kaisan da sauransu sun taba kan aljamas marartu bi hindin jalisatan kun gane to shine mana ibn malik ya so ya kawo mana cewa wa sabaka halin ma bi harfin jurra kad abau to takaddirin baitin suka ce wa kad abau hakika jumhur sun ki sabaka halin a riganyi hal ma bi harfin jurra ma din nan musuliya ce ai allazi jurra bi harfin wanda aka mai jarra da har wato kenan su ana su mazhabar jumhur sun taba kan cewa ba za a riganyi hal da sahibul hal majrur ba wala amnahu amma fa ni gaskiya bana hanawa inji bin malik faqad warat domin ai an samu larabawa sun yaka cikin wakin su shine ke cewa la in kana wa la in kana bardul hay bardul ma'i haymana sadiya ilayya habiban innaha la habibu kaga haymana da sadiyan duka hal ne na ilayya ya undin nan dake ilayya ya uddamir to gashi sai aka riganyi haimana sadiyan da mene akan sahibul hal wannan shine wannan ya undin saboda haka ya halasta ga ma mawaki gina cewa fa in taku azwadun usibna wa niswatin falan yadhhabu fargan bi qatl hibalin kaga fargan shine hal din mu kaga bikatili hibalin bikatili shine ja da majrur wanda ke shine sahibul hal to haka ya halasta takadimin hal amma a gabatar da hal akan sahibinta marfu'i da mansubi wannan babu komai kun gani ka iya cewa جاءت ضاحكة هند بقى صاحب الحال بقى da kaga sahibul hal alman marfu'i ne ai to ka za halasta ka iya cewa ra'aitu bakiyatan البنت البنت tun da ai ga mafuli biyu ko to kaga ga hal din shi sai aka riganyi sahibul hal mansub da mene da hal din to wannan ya halasta wala tajis halan min al mudafila إلا إذا اقتضى إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفة أو مثل ما جزء أو مثل جزئه فلا تخيفة to idan muka ce yanzu wane ne mahal anan nasba marartu bi hindin jalisatan kaga marartu din shi mata nasba ko yanzu misali idan ka ce هذا ضارب هندا هذا ضارب هندا yanzu idan muka duba da kyau kaga darib afwan hada daribu hada daribu hindin مجردة هذا ضارب هند مجردة idan muka duba da kyau menene yayi ma mujarratan nasba darib tunda kaga ai darib ism fa'il ya amalu amala fi'lihi ko adalla haka nan kuma idan ka ce a ajabani qiyamu zaidin musri'an a jabani kiyamu zaidin musri'an yanzu idan muka duba da kyau ai wannan mazdar ne mazdar ne nan kun ga ismul fa'il ismul to mazdar ai shi ma ya amalu amala fi'ili shi musri'an nasba kun gane afwan kiyamu masdar ba shukran wannan kiyamu shine masdar shine yana sarci musri'an to shin idan aka samu hal a wannan baiti zai mana bayani ne akan rashin halastan gabatuwan hal akan sahibul hal wanda kishi mudafin ne da mudafi ilahi a kun ganan هذا ضارب هند مجردة كاغا ضارب هند أي مضاف نيكو ومضاف إليه كو هكا نيكو شيما نان قيام زيد شيما هكا مضاف نيد مضاف إليه to zai iya yiwuwa ka ce هذا ضارب هند عفوا هذا
eh wannan mawaɗin zamu
shin ya halasta ka ce haza mujarradatan daribu hindin ko ko bai halasta ba
shi ne ke sai nuna mana wala ya jiz halin minal mudafila illa idakta dal mudafu amala wala ya jiz wala ya jiz wala ta jiz kada ka halastar da zu- halan zuwan hal minal mudafila daga mudaf da mudafi ilaihi watan karka zo da hal mudafin da mudafi ilaihi illa idza qtada al mudafu amala sai idan shi mudafin din nan ya aiwatar da aikin sa ku duba ni da kyau wannan haza daribu zaidin asarbu hindin mujarradatan kaga daribun ba shine ma hindin na eh, mun- mujarradatan nasba ba alhan sahibul halli gashi mudaf da mudaf ilayhi ko to idan haka ne to ya halasta ka zo da shi a haka inda a ce misali
ba za ka ce hadha gulamu hindin zahikatan
hadha gulamu hindin dhahikatan ku duba an zo da hal a gaban mene sahibul hal din wanda ke mudaf ne wa mudaf ilayhi to ya halasta a yi haka ko bai yi ba kun gane ko to sai suka ce bai halasta ba domin ku duba da kyau gani shi a nan daribu ba shi ne nasabci wannan ba to nan wane ne ya nasabci zahikan gulamu a'a gashi kuma ka zo da shi mudafu da mudafu ilahi to sai suka ce a haka ba za- ba zai yiwu ka ce haka ba sai dai mene inda aka sami mudafun ya aiwatar da aikinsa ya nasabci mudaf mm, sahibul halil mudaf ya nasabci mene ya nasabci ismabin nan hal din ko kuma ya zama idan illa idan tadal mudafu amalahu
ya kashe wannan sai dai idan mudaf ya aiwatar da aikinsa idan mudaf ya aiwatar da aikinsa to nan ne kake da halarci ka zo da shi
mun fahimci wannan ko aw kana juz'a ma lahu udifa aw kana juz'a ko kuma shi mudaf din ya zama mudaf ilayhi ya zama juz'a ma udifa lahu juz'a ma udifa lahu shi mudaf ilayhi ya zama bangare ne na abin da aka raba zuwa gare shi kamar misalin menene kamar misalin wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana
wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana to mu duba da kyau kun ga ikhwan anan hal ne anan to idan ila sahibul hal anan kaga wawun din nan shine menene sahibul hal to mu duba da kyau domin ai nau'in ikhwan juz'i ne na mene na lamirin wanda wawan ke wakiltinsu kun gane a wannan wawul jama'a ne Hmm? sudur eh jami'i ne sahibul hal din anan ai lamiri ne lamiri ne shine sahibul hal kun gani halin min ad-damir ilayhi suduruhum ko wa ad-damir al-mudaf ilayhi suduruhum was-sudur juz'un min al-mudaf ilayhi domin idan ka lura da kyau sudur anan ai juz'i ne na ikhwanan ko to a haka ya halasta ka zo da mene ya halasta ka zo da sahibul hal mudaf da mudaf ilayhi shine auka na juz'a malahu udifa ko kuma shi sahibul hal din ya zama juz'i ne na hal din au mithlu juz'ihi ko kuma kwatankwacin juz'in sa ka misali suka ce ga misali nan sun ma'auhaina ilaika an tabi millata ibrahima hanifa an tabi millata ibrahima hanifa idan muka duba da kyau ga halinmu ko ina sahibul hal alhamdulillah formulan shi domin hanifa juz'i ne nawa ne sifa ne na shayi to idan muka yi haka magana ta ci ko bata cika ba a ne tabi milata ibrahima kaga magana ta cika ko to formulan shi kenan saboda koda ba domin shi milla din kaman juz'i ne na mudafi ilahi kun ga nan na mudafi domin millata afwan abin da nake so in ce mana milla domin kaga hanifan juz'i ne na mene milla mun gane tunda millata ibrahim kun ga ai nan ne sahibul ga shi shine sahibul hal ko to in ka lura da kyau shi ita hal din juz'i ne na milla din to anan ya halasta a zo da sahibul hal min al mudab da mudafi ilaihi shine au au ka au mithla ma juz'ihi au mithla juz'ihi ko kuma ya zanto shi hal din juz'i ne na shi mudaf din wanda ke shine sahibul hal to fala ta hifa kada ka bauɗe kada ka karkace sai ibn malik ya ci gaba da cewa wal halu in yunsab bi fi'lin surrifa أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرئا ذا راحل ومخلصا زيد دعاه كاكا إذن كتشي مسرئا ذا راحل مسرعا ذا راحل ميجا بان mukhlisan zaidun da'a to anan idan muka lura da kyau musri'an zarahi afwan amma rubuta shi ba saboda to ga musri'an zarahi auke to shine kuma ba shine da za rahil za rahil ina haddinmu musu da shi ne haddinmu to me yasa aka gabatar da shi akan mene akan domin me ma'anan musri'an za rahil ai musri'an za yarhalu to kaga haddinmu an fito an fito daga ita a afwan sahibul haddin na an fito da shi ne daga wani irin fili mudari'i to shin mutasarrif ne ko ko jami'd ne to shi kenan ya halasta ka gabatar da halinka ka ce ka ce musri'an zarahe kun gane ko eh sosai kuwa tunda domin rahil din nan kaman ka ce ne musri'an zayar halu musri'an zayar halu to sai aka fitar da yarhalu aka fitar da ismul fa'il din shi sai aka maka ismul fa'il din sa musri'an za rahil kaga rahil na ismul fa'il ne to yake duba ismul fa'il din nan asalin shi daga menene daga fili ne musri'an za yarhalu to yarhalu din na fili mutasarrifi ko to ya halasta ka gabatar da shi akan mene ka ka gabatar da shi akan ka gabatar da hal din akan shi kamar misali mukhlisan zaidun da'a mukhlisan zaidun da'a ina ina ina hal din mu kaga hal shine mukhlisan kaga zaidun shine sahibul hal ko to me yasa aka aka aka zo da hal a farko ya gabaci sahibul hal abin da yasa ya gabaci sahibul hal saboda da'a fili ne mutasarrif da'a ya da udu ko to shikenan ya halasta a zo da shi amma da zaka ce musri'an za bi isahu to bi isa nan fili ne jami'in koko koko ba zai yi ka gabatar da halin a kan shi ba kun gani tun da fi'ilin bisa jami'id ne ai kamar fi'ilu ta'ajjub za mu zo shi a gaba to shi ne malik ke cewa wal halu ibn malik ke cewa wal halu in yunsab bi fi'ilin surrifa aw sifatin ashbahatil musarrafa faja'izun taqdimuhu ka musri'an dha rahilun wa mukhlisan zaidun da'a walhal kaga hal in yun sabbi fi'ilin sirrifa bi ma'ana in yun sabbi fi'ilin mutasarrifin idan halin mu aka mata nasaba da fi'ili wanda yake mutasarrif aw sifatin ko kuma siffa domin kin lura da kyau musiran za rahil rahil ai ismul fa'il ne ko an fito da shirka menene fili mutasarrif to shi yasa aka gabatar da shi mukhlisan zaidun da'a kaga zaidun da'a mukhlis mukhlisan kaga kama ai siffa ce to da aya da ai kaga fili mutasarrif to ya halasta yace fajaizun taqdimuhu to duk inda aka sami hal ta zo gaban ismul fa'il ko siffa wanda ke an ciro su ne daga fi'ili mutasarrifi to ya halasta a gabatar da ita akan sahibul hal sai ka ce musri'an zarahilun wa mukhlisan zaidun da'a ya halasta wa amilun dummina ma'anar fi'ili la hurufahu mu'akharan lan ya'mala ka tilka laita wa ka anna wa nadar nahaw sa'idun mustaqirran fi hajar zai mana magana ne kuma nan akan mas'alatu adami taqdimil hal ala ala amil hal ma'anawi ku duba al'amil ko kuma ka ce amil zarf a amilul hal ya kasu kashi biyu akwai lafzi akwai kuma ma'anawi sunan da yake mahal nasba idan muka diba da kyau nan ba maga ismul fa'il ba nan maga ismul fa'il nan ga sifa su suka nasabci halinmu ko to shi amil ne wannan ma'ana lafzan wa ma'ana a sannan akwai kuma wani abin da ke yin mahal nasba amma ma'anawi ne ba ta wajen lafazi ba kamar mene ne amilu hal amma bari mu fara da amilu hal lafazi kamar misali ka zo da fi'il ka zo da ismul fa'il da sifa haka da sauransu amil hal ma'anawi kamar ismul ishara ismul ishara da sauransu kamar idan ka ce haza zaidun musri'an ai kun ga da kyau idan kula da kyau za ga haza anan ismul ishara ne ko zaidun ga sahibul hal musliman hal haza din nan yana da ma'anan ismul yana da ma'anan ismul ishara ne kun gane kaman ka ce ushiru ila zaidin musri'an ne saboda haka kaga haza ai la ya'malu fil hal lafzan sai dai zanto mene min haithul ma'ana min haithul ma'ana to dan haka anan waccan nan matsalan shine malam zai mana magana akai yanzu shine yake cewa wa amilun dumbina ma'anar fi'ili la hurufahu mu'akharan lan ya'mala ka tilka laita wa ka anna wa nadar na hausa idin mustaqirin fil fi hajar yanzu misali haza zaidun musri'an wannan shine ya kaga za ka zo da ismul hal mu'akhar ko a za ka zo da hal mu'akhar afwan mu'akhar kaga sahibul hal nan zaka zo da shi muqaddam ne ko muqaddam to ya halasta ka ce haza musri'an zaidun ya halasta suka ce la yajuzu zalika saboda haza nan amilu zarf ne amma wani iri lafzi ma'anan afwan ma'anan ma'anan ko kuma ma'anawi to ya ba shi halasta ka zo kai takadimin din hal alakan sahibinta idan aka zo da amilul hal wanda ke lafazi ne shine sai yake cewa ibn malik din wa amilun dhummina ma'ana al-fi'li la hurufahu mu'akhiran lan ya'mala wa amilun inda aka samu amili wa amilin kaga dukkan amili domin da ma'anar fil wanda ke kunshe da ma'anar fi'ili tare da shi la hurufahu amma bai zo da harfan fi'ilin ba yanzu idan ka ce haza me ake mal haza li irabi ismul ishara ko to kaga haza yana da ma'anar fi'ili ne anan nan amma bai dauki da harufan ishara din kun gane to idan ka zo da ismul idan ka zo da amilul amilul zarf alma'nawi wanda shi amilul zarf din nan an kunsa masa ma'anar fi'ili amma bai kunshi harufan fi'ilin ba inda zaka ce da zaka zo da fi'ilin zaka ce menene ushiru ko yushiru amma ba ka zo da harafin fi'ilin ba sai ka zo da haza haza din nan to yana aiki ne akan hal din nasba lafaz ma'anan to idan aka sami irin wannan hali aka zo da shi mu'akharan za a zo da hal din ne aka zo da shi mu'akharan ya gabaci hal wata an jinkirtar da shi lan ya amala wanda ke ba zai aiki ga hal din ba lafzan ina ne amilin hal din almanawi ka tilka kamar tilka tilka ai yana da ma'anan ushiru laita yana da ma'anan menene yana da ma'anan tamanni ne ai ka anna haka nan ma ka anna yana da ma'anan menene tashbihi ne ai ko to ba za ka gabatar da hal din akan sahibul hal ba dole ka zo da haddin wani iri ka zo da haddin mu'akharan mun gane shi ko dole ka zo da haddin mu'akharan kenan an hana gabatar da hal akan sahibul hal inda amilul zarf din ya zanto amil ne ma'anawi ba lafazi ba to amma waƙar nadara na hau ok wani dara na hau amma zuwan wannan uslubin ya yi ƙaranci sa'idun mustaƙirran fi hajar sa'idun mustaƙirran fi hajar idan muka lura da kyau a nan za mu lura da kyau za mu ga sa'idun mustaqiran fi hajar idan muka dubi lura da mustaqiran anan zai zama menene nan hal ne ko lanamirin fi hajar lamirin fi hajar ne to me yasa aka gabatar da shi akan sahibul hal abin da yasa aka gabatar da shi saboda wannan an ji nadiri ya zo a cikin maganar larabawa ya zo nadiri ne a cikin maganar larabawa domin amilin amilin masdar nan jihar da majiru ne yayi to shine suka ce kira'ar a an samu ɗaya daga cikin kira'o'i ta zo da shi wasu samawatu matawiyatin biya minihi wasu samawatu matawiyatin biya minihi ba matawiyatun ba gashi an samu hal ta gabaci amilha wani ke jar da majrur ne a kira'an wanda ya zo da matawiyatin da kasara to shine sai ce wa amilun dumina ma'anar fila hurufahu ma'akharin lan ya'mala katilka laita waka anna wannan dan nahu sa'idun mustaqillan fi haja to ba za ka gabatar da hal akan sahibul hal ba idan sahibul hal ya zama amil ne wani iri amil ne ma'anawi kuma jar da majrur wa nahu zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun lan yahin to a nan zai gabata zai mana bayani ne akan taqaddumul anna taqadduma fi'il fi'il tafdil la ya'malu fil hal muqaddimatan muqaddamatan amma an yi ismul ismu tafdil ba a gabatar da shi akan hal a ba a gabatar da hal a akan ismu tafdil domin ismu tafdil din la ya'malu fil hal to anan za a yi istisna'in waɗansu halaye ne guda biyu wani hau zaidun mu mufradin anfa'u min amrin mu'anan mustajadun lan yahin na farko idan aka sami shi halin mu kamar idan ka ce na hau zaidun mufradan anfa'u min amrin ina ne halin mu anan mufradan kaga mufradin ai hal ne ko to bisa ga mazhaban jumhur ya halasta a gabatar da mufradan akan anfa'u saboda anfa'u ai la ya'malu fil hal to ya halasta a gabatar da shi a irin wannan matsalar da ya zanto an samu an fifita wani abu a kansa idza fuddila shay'un fi halin ala nafsihi yanzu kaga an ce zaidun mufradan af'alu min amrin zaidu a shi halin da yake shi kadai ya fi amru to kaga akan kaga nan idan muka lura da kyau zaidun an an fifita shi akan shi kadai ya fi zaidu ya fi amru to a irin wannan hali to ya halasta ka ce zaidun mufradan anfa'u min amrin ma'ana za kalla mustajazun wannan ya halasta lan yahin ba za a ba zai bai wulakanti ba bai tozartu ba wal halu qad yaji'u za ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufrada wa ghairi mufradin aga wannan mun yi shi cikin kadarun da ta'addudul hal ya halasta جاء ولد فرحا musri'an kun gani ya halarsa shine wal halu kad yaji'u za ta'addudi kaga hal zai iya zuwa muta'addid watan hal zai iya yiwa ja'a zaidun rakiban zahikan ka gani laqitu hindan mus'idan munhadara okay to ja'a zaidun rakiban dahikan kaga rakiban da dahikan hal ne guda biyu an yi ta'ad an samu ta'addudi wato maimaituwan su to ya halasta irin wannan hali shine wal halu kad yaji'u za ta'addudin li mufrad hal zai iya zuwa muta'addid da yawa daga suna mufradi fa'alam ka sani wa gairi mufradi kuma zai iya zuwa ma gairi mufrad kamar yadda ka ce laƙitu hindan mus'idan munhadira munhadiratan ka gani laƙitu hindan mus'idan kaga mus'idan hal ne na lamirin tu munhadiratan hal ne na lamirin mene hal ne na lamirin hindu to ya halasta haka wa amilul hali biha qad ukida fi nahwi la ta'sa fil la ta'sa fil ardi mufsida
kaci
ya yi kama da aya ya yi kama da aya to hal nau'i biyu ne akwai hal asali hal ta zo mufrada to akwai hal مؤكدة لآملها أكوي حال مؤكدة لمضمون الجملة حال da aka zo da ita tana ƙarfafa jumla kamar idan ka ce لا تعثى في الأرض مفسدا إنها لما أنا فأي إتهال مفسدا تنا توكيد لميني مستتيري wanda takadirinsa shine anta yadda yake kunshi cikin la ta'asa kaga la ta'asa anta ko to anta mufsidan tana taukidin amil ne amil hani anan take domin ai kaga la ta'asu fil ardi karka tafi a bayan kasa kana barna kaga antin shine sahibul hal to anan sahibul hal din mu ga hal ko a gabansa ko to hal din tana taukidin amil ne anan gane shi ko ka misali wa arsalnaka linnasi rasulan rasulan tana hal ne wanda yake taukidin kafin wa sakhara lakum al-layla wan nahara wash shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi musakharatin bi amrihi musakharatin bi amrihi duka hal ne lafazin musakharatin hal ne na waɗannan annujum da al-qamar da ash-shams da al-layl da al-nahar amma ko idan ka ce ana zaidun ma'arufan ku duba da kyau ana zaidun ai waccan nan jimla ce ismiya ko to kaga ma'arufan hal ne na mene na madmul abinda jumlar nan ta kunsa to shine hal ga okay jam musri ma'rufan hal ne wanda yake taukidin mene madmul jumlati ana zaidun kun gane shi to shine zai magana yake cewa wa amilul halibi wa amilul halibi ha qad ukida fi nahwi la ta'tha fil ardi mufsida wa amilul hali kaga amilul hali kad ukida biha wanda aka yi taukidi da ita fi nahwi la ta'tha fil ardi mufsidan kenan yana son ya nuna maka nau'in farko na hal shine alhalil mu'ad alhalil lati biha ukida mene amiluha biha ukida amiluha alhalil mu'akkida li amiliha shine ga misalin sanan la ta'tha fil ardi mufsida wa in tu'akkid jumlatan fa mudmaru amiluha wa lafdhuha yu'akhkharu wa in tu'akkad idan aka jinkirta idan wa in idan aka yi taukidin wa in tu'akkad jumlatan tu'akkid jumlatan idan aka yi taukidin jumla da mene da hal wato idan jumla da hal ta zanto tu'akkidu madmulul jumla to fa amiluha mudmarun amil nata zai zama lamiri ne wa yu'akhkharu lafzuha wa yu'akkadu wa yu'akhkharu lafzuha sannan kuma za a yi jinkirtar da lafazin hal din ne misali kaga ma'arufin shine hal din mu ko to ina sahibul hal to akwai lamiri anan da za a kaddara ma'anan ana zaidun a hukuhu ma'arufan to kaga hudin nan shine sahibul hal so saboda haka duk inda aka zo da hal mu'akkida li madmunil jumla sahibuha lamiri ne mustatiri a lamiri ne wanda ke mahzuf lamiri ne mahzuf za a share lamirin ne shine wa in yu'akkal jumlatan famudmaru amiluha wa in yu'akkad jumlatun idan aka yi taukidin jumla da hal fa amiluha mudmarun amil na hal zai zama lamiri ne boye wa yu'akhkharu lafzuha sannan lafzun hal kuma dole ne a zo da shi a karken jumla wa mawdi'il hal taji'u jumla ka ja'a zaidun wa huwa nawin rihla akwai hal mufrada ita ce wanda muka saba da ita kamar idan ka ce ja'a talibu musri'an wannan hal mufrada kenan hal mufrada akwai kuma inda hal ta kan zo jumla kamar inda ka ce menene ne kamar yadda ka ce ja'a zaidun yadda haku to idan muka lura da kyau a nan yadda haku ba jumla ce ba to ka gani to za mu kaza ko muka wannan matsala gaba wai ya iya halissa ka ce ja'a zaidun wa yadda haku ba shi halissa idan hal ta zanto jumla ce fi'iliya musaddara bi mudari'in to an hana zuwa da wawul hal sai dai a zo da ita haka nan kawai ba wawul hal shine ya ce wa mawdi alhali ta ji jumla wa ta ji jumla mawdi alhal jumla takan zo ta zauna makafin hal ka ja a zaidun wa hawa nawin rihla kamar ka ce ja a zaidun kaga zaidu ya zo wa hawa alhanin nawin rihla yana mai niyyantar tafiyarsa to in ka zo sai ka ce wa wa hal huwa mubtada nawin khabar rihla hu kaga wannan zai zama rihla maf'ul bihi ne na masdari a na ismul fa'il nawin wa huwa mudaf hu mudaf ilayhi wa jumlatu huwa nawin rihlahu fi mahallin nasbi hal mun bance shi ko wa dhatu bad'in bi mudari'in thabat hawad damiran wa min alwawi khalat to mun ji cewa idan hal ta zama jumla ce mudari'i jumla fi'iliya musaddara bi fi'ilin mudari ba a zuwa da wawun ko shine ke ce mana wadhatu badi'in kaga jumlatul hal ma'abuciyar farawa bi mudari'in da fi'ili mudari'i sabat ai musbat tabbatacce gairi manfi wanda ba a kore shi ba wa khalat min alwawi ita kuma ta za ta wofintu daga wawun ne hawad damiran to ita wannan tana kunshin lamiri ne kawai kenan idan aka zo da jumla gata wanda ta zo da fi'ili mudari'i ba a kore shi ba to saboda haka ba za ka sa wawan ba nan to zai zanto yadda haku yana kunshi da lamiri ne wa za tu bada ibin mudari'in jumlan ta fara da mudari'i a matsayin hal mudari'in nan sabat ai musbat wanda aka tabbatar da shi ba a kore shi ba to hawad damirin ita wannan jumla takan kunso lamiri ne wa khalat min alwawi kuma ba ta zuwa da wawi jaa zaidun yadhaku ra'aytu karima ta'malu ba za ka ce wa ta'malu ba wa zatu wawun ba'da ha ba'da hanwi mubtada lahul mudari ay ja'alan musnada to idan kaga an zo da wawi to wannan za a yi tawilinsa kamar misali ya ce kumtu a sukku ainihu kumtu a sukku ainihu to sai za ka zo da mutanen wanda yake a sukku zai zama khabar ne na mutada mahzuf so bari mu tsaya nan sai mu dawa mu ci gaba insha Allah ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk